أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 25 ga wata na shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa biyar in watan shidda shekara ta 2021 insha Allah ta'ala za mu darasi na tara a cikin littafin ulul amal wa kaifiyatul ilaj ko kuma ka kira shi da suna addarul akhira bayanai takaitattu akan abin da ya shahi rana ta ƙarshe wadda ta ce ita ce ranar lahira za mu tashi safha ta 18 a can inda maliki ta waƙila lil hasan al-basri rahimahullahu ta'ala كيف أصبحت يا أبا سعيد كيف حالك قال بأشد حال ما حال من أمسى وأصبح ينتظر الموت لا يدري ما يفعل الله به آه وقيل للحسن البصري مالكي تا أنفدا الحسن البصري ɗaya daga cikin magabata ake tambayan shi akramaka Allahu kaifa asbahta ya aba sa'id ya kawayi gari ya kai baban sa'idu bimana kama a ce maka kaifa haluka ya halinka yake ya yanayinka yake kala sai yake ca bi a shaddi hali ya ce wallahi ina cikin matsanancin hali bimana ina cikin wani hali wanda yake ba daɗi ya ce ma halu man amsa kai ka bani labarin ma miye halin mutumin da mareci ta iske shi amsa wa asbaha mareci ta iske shi wa asbaha kuma sahiya ta iske shi yantazirul maut wannan mutumin mutuwa kawai ke jira wannan kuma shine halin dan adam ko ya so ko kai ya so ko ya yarda ko kare ya yarda wannan shine halin dan adam yake ciki mana dukkan mu muna zaman jira ne ko da sahi ko da marece wannan mutuwa ita ce kawai ake jira shine mali yace miye labarin mutumin da marece ta iske shi sahiya ta iske shi yantazirul maut ba abin da yake jira an ba mutuwa ba la yadari ma yaf'alu Allahu bihi sannan kuma bugu da ƙari bai san yadda Allah zai yi da shi ba imana in ya mutu nan ba mutuwa take da matsala ba yaya miye zai biyo bayan ka mutu nan tashi hankali yake male cewa kana idan amsa ya kulu ya kasance alhassan albasari idan mareci ta iske shi yana cewa wa ma duniya bi baqiyatin li hayyin wa ma hayyun ala duniya bi baqin yana cewa ma duniya ita ho duniya da kuke ganinta bi baqiyatin li hayyin bata kasance ba mai wanzuwa ga dukkan wani rayayye duk wani wanda yake raye sunan shi matacce mana yau da gobe za ta tabbatar da dole kawai mutuwa ne zai wa maduniya bi baqiyatin li hayyin batta dawwama da wani rayayye sai ce wa ma hayyun ala dunya bi baqin yace kai shi ma rayayyen bai kasance ba mai wanzuwa a gan akan ita duniyar kenan ita babarin ka za ta yi ba kuma kai ma babarin ta za ka yi mana kowa dole kana so ko baka so kai barin duniya za ka yi kuma in ma ka dawoma ita duniya babarin ka za ta yi ba wani shine abin da alhassan albasir yake wuni yana yana ambata haka a cikin rayuwar shi idan marici ta iske shi mali ce waja a fi kitabi zuhdil kabir lil bayhaqi fi safhati at-tasi'a wal 50 ba'da al-200 an abdullahi ibn al-mu'taz annahu anshada faqala mali ce ya zo a cikin littafin az-zuhdul kabir na imamul bayhaqi yake cewa daga abdullahi ibn al-mu'taz annahu anshada abdullahi ibn al-mu'taz yake waƙe cewa yace az-zuhdu yubli wa ayyamul fata jududun tazidu amaluhu wad-dahru yafniha yace az-zuhdu yubli gudun duniya yana yana sa dan adam mana yubli wa amalul fata jududun shi gudun duniya kullum tsuha yake ko ba ka ba yanzu duk sahiyar Allah aka yi sai ka ga in ba katari kai ba kawai zuciyarka ƙara buɗe wasu malafat ne wasu dosi ne take ƙara buɗe na rayuwa to kaga kenan kana ƙara buɗe wannan ko me yake wannan yana nuni akan kenan zuhudunka da duniya ya tsuha zuhud ɗinka gudunka da duniya yayi baya shine ce az-zuhdu yubli sai ce wa amalul fata jududun su kuma gurace-guracen dan adam jududun su kuma kullum sabbi ne burinka sabo ne amma gudunka da duniya kuma kullum tsuha ke kare sai ce ta zidu amaluhu gurace-guracenka suna ta karuwa waddaharu yufniha shi kuma zamani yana kare su ɗaya bayan ɗaya za ka yi ta gurace-guracenka amma ƙarshe rayuwar taka za ta kai ta tike zaman to ta ƙare babu ita kaga kenan duk wani gurin da kake da tabbas yau da gobe za ta ƙare maka gurinka ka shirya baka shirya ba ka yarda baka yarda ba tabbas ta ya za kai mali ce laylun wa subhun wa ajalun maqduratun tamdi wa namdi wa tatwina wa natwiha mali ce laylun wa subhun shi rayuwar da kake gani gaba daya laylun dare ne zai zo yanzu muna cikin dare ko wa subhun in Allah ya kadarta mana zuwa wani lokaci kaɗan sai ga Allah sahiya ta zo mana wa ajalun ajalinmu kuma ƙara kusantar shi muke maqduratun wannan ajalin namu abin kadartawa ne a gare mu kuma an riga an kadarta an kadarta shi an gare yace tamdi dare da sahiya da ajali da kadara da aka mana tamdi duka suna tahiya wa namdi mu muna tahiya yace wa tatwina su waɗannan kwanakin ko kuma dare da sahiyan nan taƙwina suna naɗe mu haka kenan suna naɗe mu suna naɗe a ƙarshe sai an waye gari ba mu haka kuma wannan tsuwiha mu ma haka muke naɗe wannan kwanakin kwanan yana aiki a kanka kuma kai ma kana aiki a kan shi saboda rayuwar ta take ba tsaya kake ba yanzu yau aka ce misali ka waye gari to wani abu ne aka ƙara ja daga cikin rayuwarka wanda kuma ba zai sake dawowa ba kaga kenan wannan kwanan tsawaitar yau gana ka limke shi ka kare shi haka shi ma limke ka kare ka wannan ya wuce yanzu kuma sai abin da zai zo a gaba da ka ɗada mai ankara ya zamanto a cikin shiri a kowane lokaci babu wani abun mamaki a ce bakka na yanzu ba wani abun mamaki malici an ishaq kala qila li rajulin min abdul qais ishaq yake cewa an faɗa ga wani mutum daga cikin abdulkais kenan kaman kabila ko kuma banu abdulkais a ausi aka ce iwasiya kala ihzaru saufa ya ce wasiya ɗaya ce zan muku ku nisanci saufa a sannu zanyi gobe zanyi in an jima gata shekara mai zauwa ku nisanci wannan ba abin da yake hallaka ɗan adam ya sashi ya rubta kamar at taswif a gaba zan yi in na girma in na yi kaza in an yi wane ne kai ta kadarta lissahi lissahi na banza ana cikin haka rayuwa sai ta yanki tana yanke kuma ƙari aka ce mashi yi wasiya ya ce wasiya ta ɗaya ce kawai ihzaru saufa ku yi hankali da sannu zan yi gobe zan yi jibi zan yi waja a fi hilyatil auliya'i في في الجزء السادس في الصفحة الخامسة والخمسين عن أبي الجل يكي تشيوا وجدت التصويف جندا من جنود إبليس أبو الجل يكي تشا ناسا مو نيل ساهن دني غبات إنا كاري سينغا تشيوا التصويف gobe zanyi in an jima zanyi ya ce jundun wata runduna ce min junudi iblis daga cikin rundunar iblis kaga iblis yayi alƙawalin cewa la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah zan zo musu ta kowane hanya wala tajidu aktharahum shakirin da yawa daga cikin su zaka same su ya ubangiji ba sa godiya a gare ka to daga cikin hanyoyin da iblis yake bi ma dan adam sai ka yunkura zaka yi naki alheri sai ce a bari mana kai da akwai kwanaki gaba kaza ka yunkura za ka yi wani aikin alheri da wasu 'yan canji a cikin aljihunka sai ce a bari ai akwai abu kaza da kake jira an yanzu sai ka yi da shi haka kawai ba ka san ba abin nan ka same shi ba ka same shi ba ya riske ka ba ya riske kai dai bakka da kata akan shi abin da kake da kata akan shi kai kokari kai aiki da shi to da shi wannan saufa a gaba za a yi a gaba za a gyara za a yi kaza wannan iya daga cikin rundunar iblis wa qad ahlaka khalqan min khalqillahi kaseeran kuma wannan al'amari na saufa afa'al dinnan ya hallakar da halitta da yawa daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala a gaba zan yi a gobe zan yi a jibi zan yi in na girma za a ga mutu yana ta abubuwa wanda kana lissafa abubuwan da kai a yanzu wannan yanzu da kake da ita ce taka in an ji nan da gobe nan gaba ɗaya bai cikin lissafinka wanda shine abin da yake wajibi a kama murƙar lissafi da shi a kowane lokaci kaga mutum ya aikata abin da ba daidai a mushi nasiya sai ce an muka girma za mu fasa kuma balagagge ne ya balaga sosai alƙalami ya kanshi ana ta rubuta mai abubuwa amma duka lissafin kanshi yake ai bai girma ba a yarin ta ce in muka girma mun bari amma kai kaza mun bari wanda duka ya daga cikin hanyar shaidan Allah kare mu malici an salihil barra'i qala ra'aytu zurara ibn awfa ba'da mautihi fi manami salih ibn al-barra salihul barra yake cewa naga zurara ibn awfa yana ɗaya daga cikin magabata yake cewa ya ga wanda daga cikin magabata ana kiran shi da suna zurara ibn awfa ba'da mautihi yace na ganshi bayan mutuwar shi a ina ganshi yace fi manami a cikin barci kenan maholkin shi ne yawwa maholkin shi ne faƙultu sai nake kenan shi salih yake cewa zurara ya ce ayyul a'mali ablagu fi ma inda ku wai zurara a inda kuke nan wani aiki ne ya fi kaiwa makura wanda Allah yake so ƙala sai ce mashi attawakkulu ya ce dogaro ga Allah ka dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro wannan rishin dogaron ga Allah shi zai kai dan adam akan ya kai shi baro shi ya saka ka rika lissahin abubuwan da ba aka nan ba ka dauki wasu laihuka ka dora wasu daga cikin bayan Allah kana ga wani ya hana ka kaza wani ne bai sa ka samu kaza ba da sauransu ka rika ji a cikin zuciyarka cewa inda Allah ya kadarta abin nan babu wanda ya hana shi yace at-tawakkul dogaro ga Allah wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina Allah ya ce ga Allah za ku dogara in dai masu imani ne ku mutum ya dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro shi ne abin da yake cikin hadisun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake wasicin cewa ya ce ka sani inda al'ummar duniya za ta haɗu a kan ta cutar da kai ba za ta iya cutar da kai da komai ba in wani abu ya same ka na cutar to Allah ya ƙadarta kai dai wani ɗan wani wacce ‘yar wani abin nan sai ya same ka ba makawa abin nan sai ya same ka in Allah ƙadarta in Allah bai kadarta ba kuma duniya gaba daya kai su ma nemo dauki daga wajen aljannu da sauran halittun Allah gaba daya wallahi su isa su tabbatar da wannan cutar akan ka sannan kuma ka sani inda wani abu zai same ka na abin da yake na amfani duniya gaba daya ta tsaya akan sai ta dakatar da wannan abin ba zai yi ba in kaga baka samu ba ka dauki sabubban da ya kamata a addinance baka samu ba ka bar ma Allah ka huta ma ranka to amma rishin dogaro ga Allah shi yake sa saƙe-saƙe da muna da zamantakewa tsakaninmu da junanmu a riƙa wani ne bai yarda ba su wani ne ba su yarda ba su wani suka yi kaza duk yanda zai kai ya kawo wallahi in Allah kadarta wallahi wani abin ya ka same shi ya ce attawakkulu dogaro ga Allah sai ya ce wa qisar wa qisarul amali sannan kuma da takaita guri a cikin rayuwa kar ka zama to mai gurace gurace kai taba kanka wahala kai taba zuciyarka wahala har ka je a wajen gurin son karayu da son ka tara zuciya ta kamata buga a huta gaba da ba ka yake faruwa ba hawan jini ya kama shi an kwashe shi an yi likita da shi ya yi paralizai rabin jikin ya shanye saboda fitintunun da ya ɗauko ya ɗora ma zuciyar shi kawai so yake sai ya mallaki kaza sai ya kai kaza a wuri kaza sai an yi wane ne waɗannan abubuwan sai suka zama to su ne abin da suka shigaltar da zuciyar ana cikin haka zuciya ta buga ina amfanin faɗi ba dai a gare ka kai fata da amfani faɗi kai kuma ka mutu mai amfani a gare kai baka da amfani a gare saboda baka cikin wanda za su ganta baka da wani ikon da za ka aikata wani aiki a cikinta da ka tsaya ka ajiye hankalinka ka dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro kuma ka taƙaita guri a cikin rayuwa saboda wannan tsawon gurin shi ke kaiwa da yawa daga cikin mutane na halakar da su Allah kiyaye to anan malam da ya kama maganar an gani a maholki mu yanzu da mahalkin ne za mu dogara ko kuma za mu dogara da ayoyin da suka zo suke bayani akan dogaro ga Allah da da sama zallar suke bayani akan dogaro ga Allah sannan kuma da ayoyin da suke magana akan takaita guri a cikin rayuwa mu da wanne za mu aiki da ayoyin za mu aiki eh wannan shi wannan me yake kira shi da suna ƙarin fa'ida ne kawai eh ko ya ganshi a mulkin ko bai ganshi a mulkin ba ko ya haɗi mishi ko bai haɗi mishi ba shi dai musulmi dama iya da abin shi a hannun shi kenan ba ba wani abun me yake kira shi da suna abin da za a ce ga wani abu sabo a dama akwai shi eh kawai ƙarin fa'ida ne wani mutum ne nagari ya mulki wani mutum nagari ya tabbatar mishi wasu abubuwan da dama su ne karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa kenan ba ba doka addini daga mahalki eh mahalkin nan sai mahalkin annabi sai mahalkin annabi annabawa mahalkin su gaskiya ne duk abinda manzo Allah ya mahalki haka nan ne wannan shasharata irin na mahalki wani waye kura ta biyo ka zaki ya biyo ka an yi wane ne ka tsallaka wata gada an duka wannan hayaniya ne irin na mahalkin mu amma annaban Allah Allah kare su daga irin wannan mahalkin mahalki suke yi mai tsarki abinda suka gani a mahalki haka nan ne tabbas sannan iya daga cikin abin da ummu na Aisha Allah ƙara da gare take ambatawa a can cikin Sahih Bukhari a babu kitabu kitabu bad'il wahyi da magana kuma akan ilimi da me aka fara sabkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko me ya fara gani tace abu na farko da ya fara gani shine ar-ru'ya salihah tsar maholki mai tsarki maholki nagari to irin wannan maholkin nagari kuma ko a yau bawa alaƙa ka ta zaman to tsakaninka Allah tana da kyau za ka ga mulkinka ba irin da sauran ga magarin mutane bane ba duk da an kai mulkin ba su za ka ga ce an naga kaza a mulki ku bauta wa Allah tsari kaza tasbihi kawa kaza nagartan bawa yana sa hatta da mulkin shi zaman tuya da nagarci amma ba a ɗaukan ibada daga mulkin wani sai mulkin annabi ba a ɗaukar ibada daga mahalikin wani sai mahalikin annabawa da haka kenan wannan shi mahalikin shi da ya yi kenan abin da ya tabbaya wai haɗi mishi dama abu ne tabbatacce sabitun fiddin abu ne tabbatacce a cikin addini malik ce kala kala malik ibn mighwal malik ibn mighwal yake cewa ibn mighwal yace yuqalu ana fada man qasara amaluhu hana alaihi aishuhu duk mutumin da ya takaita guri to hana alaihi aishuhu rayuwar shi za ta mushi sauki duk mutumin da bai da dogon guri ko ko a duniyance za a ga daban yake a cikin mutane amma baka da baka ajiye ba baka tara ba a tara maka ba haka kawai ka dora ma ranka wasu abubuwa sai ki ta wahala ki ta wahala dora wa zuciyarka abubuwan da ba haka nan ba ka kasa tsayawa kai sallar kirki ma kullum kai a cikin harakoki kake a cikin business kake a cikin wane ne kaga wasu daga cikin bayan Allah da suna da ma harakokin da ya kamata a ce su ne a shagaltan amma su ba su shagaltu ba kai dan tsugulutu da kai bakka da kobiye kuma ka da hankalinka wallahi kai za ka ga mutum ana tayan in ka tsare shi ko ran shi zaka amsa wataƙila ko miliyan ɗaya ya hudu maka amma kuma yana gabe da lokaci in aka ƙare sallah ma ko lokacin tasbihi bai da yana da business harkoki ana jiran shi a wuri kaza an yi wa ne harkoki su kariya dama ana yi kazo kuma ana yi zaka bar duniya wallahi wasu sabbin harkokin ma hema ka bar duniya tukun za su bayyana da haka mutum ya takaita wa kanshi dogon guri kuma wannan sai taimaka maka akan karayu lamun lahiya kuma ana samun irin wannan za ga mutum wanda gashi nan ba wani abu ya mallaka ba amma hankalin shi a waje guda wani ku ya mallaki abubuwa kuma hankalin shi a aje wani kuma bai da komi amma kuma hankalin shi a tashi ka lissafa a cikin rayuwa akwai irin waɗannan mutanen da ka zama daga cikinsu bai da amfani za ka ɓata lokacinka baka bauta wa Allah ba baka tsaya kai abin da ya kamata a cikin lokutan da Allah ya kadarta maka rayu kuma abin da kake nema na duniya ba samuwa zai ba to shine Malik ibn Mighwal yake cewa man qasara amaluhu duk mutumin da ya takaita gurin shi a rayuwa hana alaihi aishuhu rayuwar shi za ta yi sauki kuma duk lokacin da ka tashi yin rayuwa ka rayu daidai inda kake kar ka duka duba abubuwa ka rika duba wanda suke sama da kai manzalla ba ya ce ba la tanzuru ila man huwa fawqakum manzalla ce kar ku dubi mutumin da yake saman unzuru ila man huwa asfala minkum kullum ka duka duba wanda yake kasa da kai wannan zai sa ka ka rika gode ma Allah amma ya zama a kai misali kana da velo kullum mai moto kake kallo baka kallon mutumin da yake kafa baka kallon mutumin da yake wataƙila gurgune ta yamma bai yi baka kallon wanda yake kaza baka ga abubuwa nan musalle da yawa burjik a gabanka amma ba za ka kalle su ba kai kullum mai moto kake kallo ka da moto kullum mai mota kake kallo baka kallon wani da da velo yana tashan wahala yana jibi yana tukawa yana kaza duka wannan baka kallo in ka kalle shi kaga wannan zai sa kamar Allah godiya a in kuma mota gare ka Allah a wata kake tsinkaye kai su wanda su suke da mota mu kawai gongoni ne gare mu muna maka mace wannan wallahi ka zaka ji mutu yana wani to in ka rayu daidai yadda kake wannan sai taimaka maka akan kama Allah godiya shi kuma ka'idar yi wa Allah godiya la in shakartum la azidannakum ka'idi sai yazo amma daga kare na kana gama kaman har wani ya bude baki ya ce shi duniya rakiya yazo kai ko ya ji abin a cikin zuciyar shi wallahi ba karamin hatsari bane a cikin rayuwa ni'ima nawa Allah maka ni'imomin da bisa lissahuwa baka isa ka san iya adadinsu ba amma duka baka ma Allah godiya akai ba kai kana ga kawai wani daudan duniya wani abu na ƙalƙalin duniya shine kawai abin da ke sama idanka wannan abin sai sa kai ta nuna fandara da butulcewa ga Allah subhanahu wataala Allah kiyaye da haka mutum ya ajiye hankalin shi ya karayu daidai yanda kake daidai ruwanka wankanka ya zamanto daidai haka nan iya gashinki iya kitsonki dukki da gashin wacce bike kitson wacce wannan shine kaidar rayuwa bimana yanda Allah yayi mu daban-daban haka kuma komai mu zai zamanto daban wallahi faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi Allah fifita wasu akan wasu a cikin arziki a cikin komai haka nan ne dan ka aje hankalinka yanda Allah yake karayu sai ka huta ma ranka amma ka ce dole sai ka zama wani dole sai kin zama wacce dole sai kai kaza sai ka dora ma kanka wahalhalu kai ta wahala a cikin rayuwa qala sufyan sufyan yake cewa ya'ani yake cewa maganar Malik ibn bin Mighwal tana ɗaukan ma'anar cewa fil mata'imi wal malabis bi ma'ana a cikin abincin da za ku ci ya zamanto akwai takaita guri yanda kake karayu a haka nan karka rika zuwa kana kana ɗauko abubuwan suke kana jayo haram saboda so kake dole kai sai dai sai ka ci ka annaka khuliqta li ta'kul kaga mutun kaman an halicce shi kawai saboda cito ya shirya yayi ƙarya ya yi ha'inci ya yi yaudara ya yi cin amana ya yi zamba ya yi wane ne wataƙila ma ya kai inda zai kashe wani ya ɗoko abin shi saboda ya zo ya dafa tuwo ya ci wanda shi ne bawon ciki da hadisi ya magana kawai hammuhu baɓanuhu gurin shi a rayuwa kawai cikin shi bai iya yin komi a rayuwa shi ne kawai a ci cikin shi kawai wanda shi ne tashi hankali addini bai hana kai baka ci amma ka ci abin da yake halal ne duk lomar da ka ɗauka kasa a cikin bakinka ta haram ta tsirar da wata gaba a cikin jikinka ko wani tsoka ko ka ƙara ƙiba ko ka ƙara haske ko ka ƙara sheƙi manzala ce fannaru aula bihi wannan jikin naka wutar jahannama ce ta cancanta da shi ta ce makomar shi kullu la'amin nabata min as-sukhti fannaru aula bihi kar ga iyalinka sun yi kyau iyalinka sun yi wane ne ana ta abubuwa amma kuma duka dukiyar mutane ce dukiyar al'umma ce ha'inci ne zalunci ne sata ne kaza ne saboda ka ci tuwo kawai nawa take faruwa irin haka duk ce wannan da zai na gidan shi duka da haram ne kuma ka rika hawan so kake Allah baka iya masu albarka ta yaya ta yaya kamun ta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يكي يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام وزلا يتي أنا يستجاب له وزلا يكي بار لابار متمن دينا يلا تكين فا يلا تكين فرفاجية الصحراء باب كومي ba abinci ba abin hawa yana cikin halin kumci ko ya samu dauki ko ya mutu a irin wannan halin wace irin addu'a ce za ka yi kaga addu'a ce za ka yi ta ƙasa da ƙasa addu'a ta kirki wanda babu wani shakka a cikinta ya muddu ya ila sama yana kuma daga hannun shi sama yana ya rabbi ya rabbi ya Allah ya Allah manzala ce matsalar abincin shi haram ne abin shan shi haram ne sannan kuma tuwahin shi haram ne kuma ma gangan jikin shi ma da haram dama ya tsuro manzala ce ta yaya Allah zai amsa ma wannan mutum na kai daga cike daga cikin sharaɗin amsan addu'a dole abinda za ka ce zai mutu halal ne tun mutumin da yake ce haram bai yi addu'a Allah amsa dalili akan haka wannan shine hadisi manzala sallallahu alaihi wanda dai ambata mana haka wallahi mu hankali karka duk abinda Allah ya rubuta arzikin ka ne kai dai ka bi hanya wallahi tallahi billahi alazim sai ka same shi in dai Allah ya rubuta maka kuma na rantse da Allah duk abinda Allah bai rubuta maka ba duk yanda za ka kai ka kawo wallahi baka isa ka mallake shi ba ta ka aji hankalinka kawo ka ɗauki sababi ka ɗauki sababin da addini ya yarda shi abinda aka kadarta maka zaka mallaka mallaka zaka yi abinda ba a kadarta ba zaka mallaka kuma duk haɗa maka duk yaudaran ka duk waƙin ka wallahi baka saka mallake shi ba haka aji hankalin kawai ka dogara ga Allah kar ya zamanto neman abinci ko kuma cin abinci wannan wannan kalma ta al-mata'ib harakan da ya shayi cin abinci yana ɗaya daga cikin abin da ke yaudarar mu a cikin rayuwa yau sai ga mutum yana wata haraka ta haram aka mushi magana sai a ce ai abincin shi ne anan ya ce abincin shi ne anan ya ce abincin shi ne anan ba wanda ya faɗi shi ne yake tsammanin haka ya dogara da haka kuma Allah ya kyale shi a ce ai abincin shi ne anan to abincin shi ne ya za a yi kai kaman alghayatu tubarrul wasila ma'ana su abinda ake doka cewa alghaya wai manuwar da aka za a kai ta samun nan tubarrirul wasila wai kamar ya kubutar da hanyar da za a bi a samu abin misali yanzu gurinka daga nan ka ta waccan tagar to kai gurinka kawai taga kake duba ba ruwanka wa za ka taka a nan wa za ka bige wa za ka yi wane ne kai dai ka kai can in dai ka kai can gurinka ya cika to duk wannan abin da kai a hanyar duka ba koyi bane ba wannan shine halin da yawa daga cikin mutane a yau in dai ya samu to hanyar da zai bi shi ba matsala bace a wajen shi ko Allah ya yarda ko Allah bai yarda ba a shari'a ta yarda ko bata yarda ba shi wannan wazalar shi bace ba da ka mutum kaga mutum yana kale kale ko kuma mutum yana wata haraka wadda mu'amala ta cinikayya wanda Allah ya haramta ta ko kuma irin aikin da Allah ya haramta shi amma zai yi saboda shi dai alhalalu ma hallafi yadihi in dai ya shigo hannun shi to kawai shine halal a wajen shi ba ruwan shi da aka yi aka samu Allah ya yarda hanyar nan manzon ya yarda bai yarda ba a wannan ba matsalar shi bace ba da aka mi hankali duniyan nan da ka zuba ka zuba dan ka ci tuwo cin tuwar za ka yi don ya taimaka maka ne akan bauta wa Allah subhanahu wataala amma ba an halicce ka bane gaya saboda kawai kai dai ka ci tuwo shi yasa tuwo yake ba mu tsoro a yau to an yi wata nawa a gidan manzo Allah wuta ma ba a hura ba ko baka ji ana hiran tuwo baka ji ba ana hiran shi wani matakin da yunwa ta kai makura ta hudu manzala sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Abu Huraira shi kuma Abu Huraira dama min babu aula ai har farfadiya take kama shi yana yana wannan kaman wannan kuma yunwa ce saboda su ba shi bane a gaban su Abdurrahman ibn Auf azmi yayi aka kawo shi abubuwan bude baki da ya kalli kaza ya kalli kaza ya kalli kaza yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu bai samu irin wannan abin da samu har ya bar duniya Umar khairun minni ya hin alheri ya zo ya rayu bai samu irin wannan abin ba har ya bar duniya Umar ya zo ya rayu har ya bar duniya bai samu irin wannan abin yace ina tsoron kar aje alherin mu ne Allah ya gaggauto mana tun anan gidan duniya ya fashe da kuka shan ruwan da abubuwan da bai bar su kenan kaga ana ambata masu kuɗi kuɗi gare su wanda za su yi odan abinci tsabagen raƙunmu da za su shigo garin madina kana jin takunsu daga wani ɓangaren garin amma tuwon bai dame su ba mu kuma a yaushe ya dame mu sai Allah ya wakilta mu da shi ya bar mu da shi sai zaman tumu da kalubale da abin da aka ɗora mana a sama idanunmu kullum muke kallo kalubalen kowa abincin shi abincin shi abincin shi sai a ambata abubuwan mu'amala na da yawa wanda Allah ya haramta su amma ka tashi magana sai a ce yo ai abincin shi ne ana ya za a yi ana ga tunda dai abincin shi ne to shikenan Allah ma kawai ya yayi kuna makamancin wannan kamar haka ake fahimta Allah kiyaye sannan ce wal malabis da tuhahi tsumban da zaka sa tsumban da zaka sa kai da kanka zaka doka ka bada shi ko kuma tsuhar ka ka dauke shi da hannun ka sa cikin shara amma wajen ɗumka shi aka yi haƙƙin mutane nawa ke sama wannan kayan ƙarya nawa kai ha'inci nawa kai zalimci nawa kai kayan kasa in wanda za ka burgin ka burge an ƙare an lissayensu ya wuce amma kuma raskonan yadda aka yi ka same su yana nan a wajen Allah subhanahu wataala waje duma amilu hadira za ka same shi a halarce za ka mutum karya rayu kaya za ka sa daidai ƙarfin gina kake abinci za ka ci ci daidai ƙarfin abin da za ka ci komi ka ci rayuwa za ka yi rayuwa za ka yi ba abin da zai ka rayu sai ga mutum wanda abincin da yake ci ba abincin kirki ba ne ba amma ka ga jikin shi za ka tubarakallah masha Allah wani kuma ka ga yana cin ma amma kuma abu ba wani tasiri mala duka irin wannan akwai wannan duka kamar darasi ne mutum ya fahimci al'amura kawai ka bar al'amura a hannun Allah in mai daɗi ya samu na halal ka ci ba wanda ya hana ka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis eh wala tansa nasibaka min ad-dunya in abincin ne in abin sawan ne Allah ya hore maka kai in kuma Allah bai hore maka ba to kar ka jarrabta ma kanka doko abin da yake haram ne saboda dai abinci saboda tsumma shine abin da Sufyan yake cewa malai ce waja fi kitabi isar al-amali an Umar ibn an Umar bin Zarr qala ibnu adam yace ya kai dan adam innama innama yata'ajjalu ibnu adam innama yata'ajjalu afrahahu bi kadhibi amalihi dan adam yata'ajjalu yana gaggauta afrahahu farin ciki shi so yake ga abu abinda zai faranta masa ciki yace bi kadhibi amalihi tare da gurace guracen shi na ƙarya shi da so yake samu duniya duniyar nan kuma ita ce abinda kaga gaugawan da yake ne ya samu abun farin ciki yana ga in ya mallaki abubuwa ya mallaki ababen hawa ya mallaki gidaje ya mallaki wane ne ko da da wata irin hanya ce shi yana ga wannan shine farin ciki shi a cikin rayuwa alhali ba haka nan bane ba ka tattauna da da yawa daga cikin waɗanda kake ga suna da ko bangaren dukiya ce ko bangaren da ya shahi mulkin ne ka ji irin jajen da suke a ƙarƙashin ƙasa na abin da ya shahi zamantakewar rayuwa kai kake gani shi sai ka ga abin kamar ya burge ka shi kuma shi kaɗai ya san abin da yake ji wallahi kuma mafi yawancin wanda suke da dukiya ko kuma suke da suke da mulki zaka samu mafi yawa sun hi nisa da Allah illa man rahima rabbuka wa qalilun ma sai da ku daga cikin bayan Allah annaban da Allah ya ko duka yana biyo bayan wa qala al mala'u wa qala al mala'u su ay mala'un nan su ne manyan gari masu mulki da masu dukiya mafi yawanci su suke hada da da'awar annabawa kuma suke hada da malamai saboda suna ga abin da ake kira yana cin karo da manhohinsu na zalunci manhohinsu na danne mutane da cin haƙƙinsu da kai tsaye malami yana hutowa sai ga suwa za su mukawamance shi sai ga irinsu ne waɗannan sai ɗaiɗaiku daga cikin bayan Allah sai ɗaiɗaiku daga cikin bayan Allah da aka kari ya burge ka abin da ya shahi horin cikin rayuwa ko ba horin ciki ba ne ba matuƙar dai hanyar da ka bi hanyar haramce wahala ne kawai ya ce wala ya ta'ajjalu shi ɗan adam bai ya gaggauta ahzanahu bakin cikin shi bi a'zami akhtarihi da mafi girman hatsarin da yake hawa babban hatsari shine ka mutu ba alaka da Allah bata da kyau shine babban tashi hankali amma dan ka mutu da talauci ka mutu da wani duka wannan ba wani abu ne ba ka mutu ba mai mulki ba ka mutu talaka ka mutu wane ne alaka da Allah mai kyau ce halas amma walla duk yanda kake jin ka tara abubuwa ko yanda kake jin ka mallaki abubuwa in ya zama to alaka da Allah alaka ce mara kyau wallahi aikin banza ne haka ka bi Allah idan Allah ya wadatar da kai kamar Allah godiya kuma kai hidima da wannan abin da Allah ya baka a cikin addinin Allah sai zaman to maka nurun ala nur idan Allah bai baka ba ai daidai abin da Allah baka ka rayu da shi addinin ka da abin da zaka iya taimaka mishi da karhin ka ne da tunaninka ne da shawararka ce da wane ne ka ne ka taimaka gwargwadon da za ka iya yadda kake ga cewa wanda Allah ya bashi zai samu kai ma Allah zai baka kasonka daidai irin abin da kai wa qul i'malu kowa yayi aikin kawai fa sayarallahu amalakum wa rasul to da haka malike ce anan yace adhaka sinnuka tulal amali wa lam yubki aynuka qurbal ajali aw qurbul ajali yace ce adhaka sinnuka tulal amali ya ce sayannuka adhaka rayuwarka ko shekarunka suka yi dariya suka yi dariya gawa ga tulal amal ga gurinka kana da gurin shekara hamsin nan gaba kai kuma sauranka kwana uku shekarunka duka saura kwana uku kawai to shi ne kwana uku na shi ne yake dariya ga wacce shekara hamsin ɗin nan shi ne adhaka sinnuka tulal amal kaga abin dariya ne sai ce walam yubki ainuka qurbul ajali sannan kuma bai sa idanunka ya zubar da hawaye ba kusan kusantowa ajalinka kai kullum kana ƙara kusantar lahira shiritaka tana ƙara ƙaruwa kaga mutum ya shekara 40 50 ya shekara 70 a duniya amma kuma duk wata tsiya da za a kulla da su za a kulla ta ni maka saura manzon Allah ke ce a'azallahu ilam ri'in balaga balaga umruhu 60 sana Allah ya gama yanke uziri kaf akan bawan da ya shekara 60 a duniya shekara 60 in habba ka san abin da kake yi ba kuma ka duba ka gani wasu abubuwan na tsiya mafi yawa daga 60 abin da ya sama da suna ake kullansu ta wannan alama ce akan ce amiyat alaihimul anba'u ma'ana hallaka ya tabbata akan irin waɗannan mutane Allah kiyaye yace ka annaka lam tara hayyan yusaqu wa lam tara mayitan aw maitan ala mughtasali yace ka annaka lam tara hayyan yusaqu kai kamar kai kinnan baka taba ga wani mutumin da ya mutu ba yusaku ana ɗokan shi ana jin shi zuwa kabarin shi walam tara maitan kaman baka taba ga gawa ba ala muhtasal akan inda ake wanke gawa din rikicin ɗada kana mutu an ƙare ɗora ka za a saman irin haka sai an juya sai an juyo sai an ɗaga sai an ajiye bakka da ikon cewa komi babu komi ya ƙare kana rayuwa a duniya ana kabi Allah kabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ga kamar mutane an matsa maka kai ho rayuwarka ce kana da liberté kai abin da kaga dama ina libertan ka yake lokacin da malakul maut ya zo maka lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo maka ina hurriyarka take ina yancin da kake tsammahanin kana da yancin mi gare ka halittanka aka yi ba kowa bane kai bawa ne daga cikin bayin Allah ko kana so ko baka so ko ka yarda ko baka yarda ba ko a cikin rayuwa abubuwa da yawa suke gudana ba yanda kai kake so ba kuma yanda Allah yake so kuma haka za su gudana da haka aji hankalinka ka bauta wa Allah subhanahu wataala malaki cewa wa qala abdullah ibn sa'laba al-hanafi yace tadhak yace kana ta dariya yace wala alla akfanaka qad qad qad qad kharajat min 'indi al-qassari yace kana ta dariya gaggagag mala yace kuma ha wala'alla akfanaka yana yi wa likafanin da za a sa maka kai kinna qad kharajat min 'inda al-qassar an huddo su daga wajen mai yanka su wanda yake yankawa ya daidaita yi waye a aji ana jiran wanda zai mutu yana yi wa tini an huddo naka an aji kai kuma kana kana ta dariya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ta'lamuna ma a'lam yace la dhahiktum qalilan wala bakaytum kaseera yace wallahi da kun san abin da na sani ya ce wallahi da kun yi dariya kaɗan kun yi ta kuka da kun san abin da na sani ya ce wallahi da kun yi dariya ɗan kaɗan kun yi ta kuka kamar a cikin tsarin rayuwar bakka da wani lokacin wasa wanda a ce ga wani lokaci wanda kawai lokacin na sharholiya ko ba ruwan allah da wani lokacin naka a babu wani lokaci a cikin tsarin a cikin rayuwar adam babu su ko ka yarda ko ka yarda haka nan ne la'alla kana ta dariya ashe kai likahoninka tuni an saka shi an aji yanzu jiye-jiyen nan mun fara composition aka fara da ɗaya daga cikin sirven illa kwalƙin shi da shi aka yi komi har aka ƙare lokacin juma'a ya kusa lokacin da na huto daga lakwalma muka gaisa da shi muna wasa muna dariya kawai ina zuwa ana ƙare tafsirin wanda aka ce ai ya mutu jiya-jiya da shi aka fara da shi aka yi komi da shi aka yi kai tsaye kawai mutu in ana haɗi sai ka ji abin kaman abin a nesa yake shi kuma la'alla yana kusa da kai la'alla yana kusa da kai mana kaman abin gashi nan kawai lokacin da ake jira kawai yayi a haɗa ka da shi kai kuma kana ta kana ta abubuwanka Allah gafarta mishi wallahi malam jiyajiyan nan muka ana ta abubuwa malam ana ta wasa ana dariya ana aiki an yi aikin an kare an hutu har aka tashi lokacin tuko ya tashi ya ɗauki ɗin shekomu ashe ya tashi kenan ya tashi shi kenan duk wani labarin da za a bada maimaita magana ce ya mutu ya mutu kawai ya mutu shi kenan malice wa kama wa kama qila yace kamar yanda ake faɗan cewa wa mu'jaban bi thiyabil eid yaqta'uha فأصبحت في غد أثواب أكفان yace wa mu'jaban nawa za ka ga mutun yana ta alfahari bi thiyabil eid da kayan da yasa ranar eid ka sa kaya sabo ka sa waye sabo kana ta hoto ana ta wane ne ana ta jin dadi yaqta'uha ga kwanakin naka nan kuma kana yanke su ɗaya bayan ɗaya fa asbahat sai wannan kayan naka da kasa fi gadi a washe gari sai zamanto maka aswaba akfanin shi ne kayan da za a maka likahoni da shi a wancan lokacin ba kaya ir ba irin na yanzu bane mu da muke da wadatuwa irin na kaya kayan mutum dama in ka mutu dama a cikin su ne za a ɗauko ɗaya daga cikin su a arhe ka shi likafanin ka to la'alla wannan kayan da kai sallan idin da su su ne za su zama to maka a matsayin likahon da za a sa maka وعن محمد بن وعن محمد بن ابي توبه قال اقام معروف الكرخي الصلاه معروف الكرخي يا تاد صلى ثم قال لي سيتي مني تقدم يتي محمد ابن ابي ابي توبه يتي بسم الله شغا فقلت سيتي مش اني ان صليت بكم هذه الصلاه yace in na muku jagorancin wannan sallar ni fa lam usalli bikum ghairaha la'alla sallah ta gaba da za a yi ni banna nan fa qala ma'rufun sai ma'ruf din da ya yace mishi shiga yace Muhammad din ya shiga yace wa anta tuhaddith nafsaka an tusalli salatan ukhra yake ne kai kana ma ba zuciyarka labarin in ka kare wannan sallah zaka yi sallah ta gaba sai ce na'udhu billahi min tulil amal la ilaha illa Allah na'udhu billahi yace muna neman kariya ga Allah daga tsawon guri a cikin rayuwa wai tsammahanin shi ba katabe cewa ta ina tsammanin la'alla ba zai iya sallata sallah ta gaba da ku ba sai shi Muhammad yake cewa muna neman kari tsari na Allah ya tsare mu daga dogon guri yana ga wannan maganar da ya tsawaita guri yau kai kana tsammanin zaka sallace ta sallace banda wannan dama shi yasa su in suka kabar da sallah to kawai sallar su ta karshe ce in Allah kai su zuwa gaba su yi ta gaba in ko ba su kai ba to sallah ce mai kyau suka yi tsakanin su Allah subhanahu wataala salli salata muwadda'in kowane lokaci ka rika yin sallah irin ta ban kwana la'alla an kai isha'i ko kuma kayi magarba nan ba za ka yi isha'i ba la'alla kayi isha'i nan ba za ka yi asuba ba ya zama to haka ne abin da za ka rika tsara wa kanka a cikin rayuwa wannan sai ya taimaka maka akan takaita guri a cikin abin da ya shahi rayuwa sai ya ce fa innahu yamna'u shi dogon guri da kake gani yana hana khair al'amar yana hana aiki yana hana aiki kyakkyawa qala hatimul asam rahimahullahu ta'ala hatimul asam yake cewa li kulli shay'in zina yace komi iya da adan shi da kake gani yace wa zinatul ibadati al khawf yace kawan bauta ado na bauta ma Allah shine tsoron Allah duk abinda zaka aikata na ibada babu tsoron Allah aikin banza ne me tsoron Allah shine yin didan Allah me tsoron Allah shine yin shi a saman tsarin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wani abin da zaka aikata na ibada wannan shine adan shi in yawohinta daga waɗannan abubuwan guda biyu to wannan ba ibada bace ba sunan shi wahala kawai sai ce waziratul ibadatil khawf yace wa alamatul khawf yace alama kuma tsoron yace qisarul amali shine takaita guri a cikin rayuwa qala al asma'i asma'i yake cewa sami'tu a'rabiyyan yaqulu naji wani balarabin kauye yana fadan cewa madha amsuka yace ai jiya jiya jiya ka ta wuce yanzu gaba ɗaya mu da muke rayuwa a yanzu jiya mu ta wuce yace wa asa gadan li ghairika kuma la'alla gobe ta zamanto ta wani ba kai ba ta zama ta wani ba kai ba bakka da katkin zaka kai gobe babu shi waja'a fi fi hilyati al-awliya'i fi safhati الثامنة والستين بعد المئة عن صالح بن بشير أنه كان يتمثل هذا البيت في قص في قصصه آه صالح صالح بن بشير ya kasance yana yana bayyana yana hadin wannan baitin a cikin labarai shi da yake badawa yace wa ghaibul mauti la tarjuna raj'atahu yace wa ghaibul mauti kaga mutumin da bayyanan fakakken mutuwa fakakken mutuwa kenan wanda mutuwa ce ta sa ya faku bukwa gane shi ya ce latar juna raja'atahu ba kwa ma sa ran dama zai dawo tun mutumin da ya mutu ba wanda yake sa ran zai dawo wa haramun ala qalatin ahlaknaha annahum la yarji'un yake cewa idza zawu safarin idan ya zamanto zawu safarin ai ashabu safarin idan yan bulaguro suka zamanto min ghaibatin raja'u daga basa nan yanzu sun dawo to shi ko mutumin da ya bulaguro irin na mutuwa babu zancen dawowa ko ba wanda ke mashi tsammanin dama dawowa sun ma ya biki wa ya kulu shi salih ibn bashir sai ya kuka wa ya kulu sai ya ce ya ce huwa wallahi asafarul ba'id ya ce wannan mutuwa da kuke gani wallahi ita ce bulaguro mai tsawo fata zawwadu li marahilihi ku ɗauki guziri don cimma marahilihi zangon-zangon da za su biyo bayan mutuwa zango ne daban-daban kana mutuwa mutuwan ma da za ka zo alamomin da za su tabbatar da cewa kayi mutuwa kyakkyawa ko kuma kayi mummunan mutuwa za ka yi kyakkyawan cikawa ne ko kuma za ka yi mummunan cikawa ne mala'ikun za su sauko wajen amsar ranka mala'iku ne na rahama ko kuma mala'iku ne na azaba sannan kuma in aka ɗauke ka wajen binne ka suwa za su binne ka suwa za su tsaya su maka addu'a wa zai maka sallah wannan duka abubuwa ne waɗanda suke da alaƙa da rayuwar mu kai tsaye sannan kuma bayan an saka cikin kabarinka yaya za ka iske kabarin ka je da guzurin aikin da zai tabbatar maka samun hutu a cikin kabarin ko kuma a ayyukan da ka aikata ma sha'anka ka aikata yanzu kabarin ya zama sun ka tashi hankali lima rahilihi zango-zango ne banda rayuwar da za ka yi a cikin kabarinka za a tashi gobe kiyama kana tashi kana cikin wanda Allah zai nuna musu haske a gabansu kana tashi kana daga cikin wanda kuna hutowa za a raka muku albishirin alhamdulillah sannunku sannu da zuwa madalla kun more ko kuma kana cikin wancan bangaren ɗaya wanda gabansu ma ba sa gani ba su iya ga inda za su iya takawa yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير haka adam yayi hankali in ka huto daga cikin kabarin na cikin biyu ne ko ka huto tare da nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim ko kuma mutum huto a cikin a cikin duhu Allah kare wannan hasken kuma aikin da aka aikata a nan gidan duniya ne wannan duka yana daga cikin marahil sannan kora mutane za a ta yi ardul mahshar a je a tsayar da mutane a yi shekaru dubunnai kuma a tsaye kana cikin waɗanda Allah zai sanya su a ƙarƙashin inuwa al'arshe shi ko baka ciki kana ciki a dalilin sabbin aikinka ne baka ciki aikinka ne ja maka sannan bayan shi littafinka a dauna hannu za a baka shi dama ko hagum in aka zo tsallaka siradi tsallaka za ka yi ko kuma hada za ka yi ka shiga aljanna kuma za ka shiga duka abubuwa ne marahil ne zango ne daban-daban etap etap ne mana mataki-mataki ne ya ce fata zawadu ya ce wallahi ku ɗauki guziri limarahilihi saboda wannan zangunan da za mu keta a gaba ya ce fa ina khairar zadi takwa mafi alherin guziri shine tsoron Allah ina ka ce maka kaji tsoron Allah an gama yi maka nasiha ba wani abin da ya saura a haɗi maka walaƙad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum Allah ce an ittaqullah mun wasici waɗanda suka gabace ku al-yahudu wan nasara ma'abuta littahi Allah ya ce mun musu wasici an ittaqullaha akan su ji tsoron Allah wa iyyakum kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah ina ga ni ko kai min babi aula daga fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa mafi alherin guziri shine tsoron Allah wa'lamu annakum fi misli fi misli fi misli umniyatikum ku sani cewa ku dinnan kuna cikin kwatankwacin umniyatikum mana gurace guracen ku guri bai kare ma dan adam bayya kare ma dan adam ka yanke shi kai abin da ya kamata kar ka bari gurin kai shagaltar da kai akan bautawa Allah subhanahu wataala fabadiru fa yake ta fabadirul mauta wallahi ku gaggauci gyara mutuwarku fa'amalu ku yi aiki lahu saboda wannan lokacin kabla hululihi kahin lokacin ya zo sun mafaka wannan mutumin ya sake yin kuka da shi wani salih bin bashir ya ce ta zawwadu minat taqwa fa innaka la tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'ishu ila fajr yace kayi guziri da tsoron Allah saboda baka sani ba idza janna laylun idan dare ya lullubu hal ta'ishu ila fajr zaka kai zuwa ga alfijir ya keto da kai fakan min fatan nawa daga cikin mutane yumsi zai mareci za ta iske shi wa yusbihu sahiya ta iske shi lahiyan yana shagalce ya rabkana ba ruwan shi yana ga kama a mu mutuwa ai da saura ba yanzu ba wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri ashe tini an saka likkafanin shi amma shi bai sani ba wa kam min arusin nawa daga cikin ango yake cewa arusin ko kuma amarya wanda zayyanu hali zawjiha an mata ado ga mijinta an mata lalle an mata kitso an yi wane ne an gyara komi da komi yake cewa qad qubilat arwahuhum laylatal ursi aka amshi ransu a daren da daren angwancin aran nan ta mutu a shekara ta 2013 wallahi ina tuna wani hatsarin mota da aka yi an ɗauko wata amarya daga gabas ɗin nan an shigo daidai za a kawo ta gure an shigo daidai su budu aka yi hatsari waɗanda suka ɗauko su amarya ga ta nan ga irin lallan nan da ake gaba ɗaya an yi ita ta mutu amarya kuma irin ƙawayen da suke rakota ita su ba sun mutu duka sun mutu sai so ba sun taɓa tsammanin haka a cikin rayuwarsu amma a yau nawa daga cikin shagulgulan biki da ake ake sa'a ma Allah subhanahu wataala ana ga kamar wannan ranar muna da garantinta sai mun kai ta ƙarshe a kira makaɗa a kira mawaƙa a kira waye ai ta abin da aka dama kamar wani alƙawali ne kamar dole ne akan Allah ya bar su su yi da wannan abin ko hijabi ba a cika bashi muhimmanci ba haka za a ga maza suna shiga suna wuta ana ta abubuwan da aka dama a kira makaɗa matan mutane su su yi tarawa ana kamar wannan wuni wani wuni ne wuni ne na daban wanda Allah ma ba yanda zai rusu kuna makamancin wannan ko da bakin su bai hadi ba aiki su iya nuna haka nan to nawa daga cikin amaren da an yi haka nan ana jiran kawai ɗakin mijinta za a kata babu ita ta mutu haka nan ne wanda ita ce duniya ga duk wanda bai santa bai santa kai ma da ni da kai da ke gaba ɗaya mu bu mutu haka ba ka huta bari in je in zo ba za ka dawo ba wata irin wannan suna nan birjik musallai masu yawa ko barantana ma irin kwanakin da muke rayuwa a cikinsu suna daga cikin kwanakin da manzala yake cewa iya daga cikin alamun tashin kiyama almautul fuja'i mutuwa na ba zato ba tsammahani kana ma'ana munzu qalil summa tawaffahullah dazu muna tare da shi yanzu ya mutu haka nan ne alama ce daga cikin alamun tashin kiyama Allah ruha mana asiri nan ya kamata insha Allah ta'ala mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله